أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم وبعد إن شاء الله كراتمنا وأن دالية قوم دالية اليوسف in Allah da za mu ɗora daga inda muka kwana. A karatunmu da ya gabata yana taiban almajiran man Nasiru, yana ce musu jaudin lada judin masu kyauta ne, su kamar girgije suke wajen kyauta. Wa ɗaudin shamikin su kuma kamar dutse suke maɗaukaki, wa audin kamar raƙumi suke sama hadadi mai ƙarfin gadon baya firkuɗu a cikin manya-manyan al'amura hilma a wajen haƙuri. duk almajiran ma na surri wa fatan kuma akwai saurayi a cikin su da hudu gina uka halin mashhada yana da da hankali amma irin na gwaraza yana da ƙarfi irin na gwaraza a wajen yaki sannan wa hijal mashikatu fil hadasa ta amradi gashi kuma da hankali irin na dattawa masu shekara 60 fi hadasa ta amradi lokacin yana cikin kuruciyarsa to har yanzu dai yana baka labarin yadda almajiran ma nasiru suke ko kuma malam nasiru ma da kansa وقف عليه نوازر ومسامع لسنا وليسا كاللقاء محرد وقف عليه نوازر ومسامع وقف عليه نوازر idanuwa wa masami'un da kunnuwa waƙafin alaihi sun tsaya gare shi ma'ana lasnan saboda kai saboda iya maganarsa wa laisin in ka gan shi kai ka ce zaki ne muharrabi wanda aka fusata shi fil liqa'i a wajen haduwa da abokan gaba shi wannan man nasuru da shi wannan imam al-yusi yake yabo shi man nasuru in ka gan shi waqafin alaihi nawazirun wa masami'un nawazirin idanuwa wa masami'un da kunnuwa waqafin alaihi sun tsaya gare shi mana idan ya fito kowa shi yake gani kuma kowa shi yake saurari lasanan saboda iya maganarsa walaisin in ka gan shi kai kace zaki ne muharradi wanda aka fusata shi fille kai a wajen haduwa da abokan gaba kar ka ji an ce maka gashi mai kyauta gashi mai juriya gashi kaza kai tsammanin za a ita masa walakanci ya kyale a'a duk wanda ya rashin ladabi to zai ga abin da baya baya so shi yasa ya ce walaisin in ka gan shi kai kace zaki ne muharradi wanda aka fusata shi fil likai a wajen haduwa da abokan gaba eh shi ma laraba suna cewa harida alaihi mana yayi fushi da shi muharrabi wanda aka fusata shi shine ismu ismu maf'ul kenan amma fi'ilin samabi sai ka ce harida ala wazan fa'ila balarabe in yace harida alaihi mana an fusata shi an sa shi fushi to muharrabi kuma wanda aka sa fushi وأفيد غروب الدم في عرساتها وتنجد الغر الجمائم تنجدي وأفيد غروب الدم وأفير كذبت غروب الدم غوغنا نهواي غروب جمع ne garbu in ka ce garbu guga guda ɗaya in ka ce gurub kuma guguna wa afid ka zubar da gurubar dam'i guguna na hawaye fi arsatiha a farfajiyarsa ma'ana ka je gidan malam kai kuka wastanjidan gurrul gama'imi tanjidi wastanjidan ka nemi taimakon gurral gama'imi fararen giragirai tanjudi sai a taimake ka ma'ana ka je kofar gidan malam ka kai bukatun ka ka je ka koka za a biya maka bukata shine wastanjidan gurrul gama'imi tanjudi eh wastanjidan ka nemi taimakon gurral gama'imi fararen giragirai shi ma wannan gurra gurra shi ma jami'i ne e agar agarru shine shine mai haske ko kace garra'u in kai ta anisin sa dan judi sai a taimake ka fala alla abrada sa'atin yushfa biha irbabu wajdin fil jinani muqalladi fala alla za ta yi abrata sa'atin abrata sa'atin hawayen sa'a daya yushfa sai a warkar biha da wannan hawaye guda ɗaya, irbabu wajidin, sai a warkar da irbabu wajidin, bakin ciki mai zama, filjina ne a cikin zuciya mukalladi mai dawwama. la'alla lokaci guda idan ka je kofar gidan malam kai kuka sai a yaye maka damuwar da ta zauna shekara da shekaru a zuciyarka shine fa la'alla za ta yi abratar sa'atin hawayen lokaci guda yushfa sai a warkar da irbabu wajdin madawwamin bakin ciki shi ma wannan irbabu balarabe yana cewa ariba ma'ana ariba ya zauna irbabu kuma mazauna ‘yan kama gari, ‘yan masu kama guri su zauna, shi ne irbabu wajidin, mana karkace irbabu wajidin ma'abota bakin ciki, a irbabu wajidin bakan ciki masu zama, shi ne daga ariba ne, in balarabe ce ariba fulani, wane ya kama guri ya zauna, mana bakan cikin da suka zauna a zuciya wanda ba a ma kai yaushe za a samu mafita ba. To shi ne fala'alla za ta yi a barata sa'atin hawayen sa'a ɗaya yushfa sai a warkar bi hada albarkacin wannan hawayen irbabu wajibin a ma'abota bakin ciki mukallabi a irbabu wajibin bakin ciki masauni fil jinan a cikin zuciya mukallabi wanda yake mai dawama sun maske ha falada alama askaita ha badalal haya bi ma'ini ainika tasadi sun maske ha sannan ka nemi shayarwan mala ma'ana ka nemi malam ya taimake ka ko kuma sun maske ha sannan ka shayar da ita wannan kasa din eh sun maske ha sannan ka shayar da wannan kasa din ma'ana ka je kai kuka ka zubar da hawayenka wannan gurin sun maske ha ka shayar da ita faladalama faladalama na tsawaita matuƙa asqaituha ina ta roƙon Allah Allah shayar da wannan kasar gidan malam din daman balarabe yana cewa in zai maka addu'a kamar yadda dai shi Ibrahim yake gaya mana sakallahu ardan lil madinati innaha muhaddir hali eh to in balarabe yace sakallahu ardan Allah ya shayar da kasa kaza to mana yana nufin Allah ya gafarta wa mutanen wannan gurin to sun maskiha sannan ka shayar da wannan kasar falaqala ma daman na dade askaituha ina nema ina ina addu'a Allah ya shayar da wannan ƙasar. Badalal haya a madadin ruwan sama, eh, badalal haya a madadin ruwan sama, bi ma'ini ainika da hawayen nan na idaniyarka tas'adi sai a taimake ka. Wannan baitin ya shigar da karatu cikin karatu da yawa. A nan sun matsi hasan nan ka shayar da wannan ƙasar, ma'ana ka je kai kuka. a wannan gurin don ka nemi taimako. Kalaƙala ma daman na tsawaita matuka askaituwa ina mata addu'a wannan ƙasar cewa Allah ya shayar da ita. To ka ganin sai amfani da ma'anar luga da kuma ma'anar ma'ana. In ka ce askaituwa na shayar da ita ko kuma ina nema mata shayarwa ma'ana ina ta addu'a wa mutanen wannan gurin. To badalal haya da a madadin ruwan sama da za a shayar da ƙasar. to bi ma'ini ainika kai kuma sai ka shayar da ita da hawaye idan da ka tasali sai a taimake ka waɗannan a hikta bihi shababati wasu ba ilfain laisa ko huma bi munakkadi waɗannan shi gidan malam nasu waɗannan wani irin guri ne a hittu bihi da na saba da shi a shabibata lokacin ina saurayi wasu ba da lokacin ina yaro tun na saba da wannan gurin ilfaini ilfaini abokan waɗannan mutane guda biyu in an ce ilfu shine kamar sabo ilfaini ma'abocin wannan abubuwa guda biyu shine saurayi da yaro shine ilfaini abokinsu laisa a kohuma ma'abocinsu ɗan uwansu bai kasance bi munakkadi abin gurɓatawa ba mana ba wanda ya kai saurayi da yaro jin daɗi a rayuwa waɗannan guri ne a hittu bihi shabibata da na saba da shi lokacin samartaka wasu ba da yarinta ilfaini abokan waɗannan guda biyu laysa a kohuma ɗan uwansu bai kasance bi munakkadi abin gurɓata fuska ba warafaltu fi aswa bi aishin basiqin azabatuhu aniqil muhayya argadi warafaltu yace nayi takama fi aswa bi aishin a cikin tufafin rayuwa ba su mai yalwaci ko ka ce basikin azabatuhu azabatuhu geffansa basikin mai yalwaci ne wa rafaltu na yi takama balarabe na cewa rafala in ya ce rafala fulanu ma'ana wane ya yi takama amma musamman takama irin ta tafiya ita ce arraflu arraflu takama in an ce rafala fulanu wane ya yi takama a cikin tafiyarsa to wa rafaltu na yi takama fi aswabi aishin a cikin tufafi na rayuwa a zabatuhu gyaffan wannan tufafin nawa ba sukin mai alwaci ne anikil muhayya ina mai kyakkyawiyar fuska argadi wacce take mayalwaciya shi ma wannan duka ishara ce zuwa ga daɗin rayuwa shine basikin azbatuhu wanda azbatuhu geffansa eh azabatuhu geffansa basikin mayalwaci ne su larabawa suna siffanta takama da cewa mutum yana jan tufafinsa a ƙasa eh idan mutum yana jan tufafinsa a ƙasa sai a ce yana takama shi yasa hadisi yace man jarra sawbahu kuyala to irin wannan karatun ya kawo warafaltu nayi takama fi aswabi aishin a cikin tufafin rayuwa azabatu wanda geffansa ba cikin mayalwaci ne ma'ana yana jan kasa kenan anikil muhayya me kyakkyawiyar fuska argadi mayalwaciya wa qadaftu wa qadaftu min zahari sururi nawadiran wa hasartu minhu bil gusunil mayyidi wa qadaftu na tsinki in aka ce ƙafafa ma'ana an cire abu amma ciran abu cikin sauki shi ake cewa ƙaɗafa in kuma aka ce kaɗafa shi kuma kamar kira da ƙarfi wa ƙaɗaftu na tsinki min zahari sururi daga fure na farin ciki nawadirun kwarra nan ce nazir shine kore nawadirun kwarra na ciri farin na ciri fure irin na farin ciki kore wa hasartu minhu bil gusunil mayyiti wa hasartu na karkato minhu wannan furan bil gusuni a cikin reshe mayyidi ko kuma mayyidi wanda yake mai mai mai rishi mai rangaji shine muyyidi wanda yake mai rangaji wanda yake motsi kaga alamar cewa wannan reshen danye ne kenan e waka daftu na tsinki min zahari sururi fure irin na farin ciki na wadirin koraye wa hasartu na balli minhu shi wannan furan dirgu su ne a reshe muyyidi wanda yake mai rishi ayyama kuntu raqiya balin fi zara hadabin alayya muwassinin wa muwassari ayyama ka tuna kwanaki ayyama shi ma wannan uzukur ne uzukur ayyama ka tuna mana kwanakin da kuntu rakiya balin na kasance mai wofuntacciyar zuciya shine rakiya balin mai wofuntacciyar zuciya wanda babu komai a cikin zuciya ta na damuwa fi zara a cikin farfajiyar gida eh muwassani me sa ni barci eh muwassani ko muwassini muwassani me sa ni barci daga sinatu ne gengedi la ta kuduhu sinatu wala naumu sinatu shine gengedi muwassani me sa ni gingidi gengedi wa muwassabi da me sa mun fulu an ce alwisada fulu muwassabi me sa fulu shi ma wannan bugun mu na gida ce muwassidi amma dai kamar muwassadin zai fi kyau eh yawa yawa shine eh sai ka ce muwassani yawa wannan ya zama da fataha sinun din muwassani a ɗauko sini na wani ne koma fataha sama muwassanin mai sa ni gyangyaɗe wa mu bi da kuma mai samun fulo hadabin alayya mai tsananin tausayi ne a gare ni ko kuma ka ce hadabin alayya mai tunkuɗe min ne eh ayyama ka tana kwanakin da kuntu na kasance rakiya balin mai wofuntacciyar zuciya wanda zuciyata babu komai na damuwa cikinta fi zara a farfajiyar gida. Muwassini, muwassani, mai sa ni gyangyaɗi wa muwassali da mai samun fulo hadabin alayya mai tsananin tausayi ne a gare ni, wanda kowa tausayi da yake. Yaro in yi wasa ya sa sai sai ka kwanta kai barci ka huta, ko koma gida dare ya yi. Mana da mai sa ni barci da mai sanya min fulo kowa tausayi na yake ji shine hadabin alayya mai tausayi na a gare ni ko ka ce hadabin alayya mai ingije min ne mai ture min duk wani abin da zai dame ni ne ita wannan kalmar hadiba tana ɗaukar ma'ana biyu hadiba tana ɗaukar ma'anar tausayi kuma hadiba tana ɗaukar ma'anar kariya ba da kariya alahu bi ada fi zamani muragiman li'unu fiha abasal walidil muftari alhu ina yin wasa bi ahadasin zamani da masifin zamani muragiman ina mai turmuzawa li'unu fiha ga hancin wannan masifin abasal walidi irin wasan ƙaramin yaro mustabi wanda yake yin mai wasan ɓata. Eh, muwassadi wannan mustadi mai wasan ɓata. Al-mustadi shi ne wasa irin na ɓata wanda yara suke yi, wanda za a tara ƙasa, kamar da na san ana yin kamar da awarwaro. sai a tara ƙasa in aka tara ƙasa sai a sai mai yin wasan sai ya sa hannunsa da awarwaro ko wani wuri ko wani ƙwallon wani abu sai a murtsuka ƙasar a murtsuka ƙasar sai a baza ta sai a zo a yi ɗigo cibi tsibi tsibi da ita ya ce zaɓi ɗaya kowa ya canki ɗaya wannan ya canki nan sai ya jawo sai a ga bai jawo da wannan awarwaron ba wani in ya canka ya janyo sai ya jawo da awarwaron to wannan wasan ɓata mu dai ake ce musu a hausar ba san a wata hausar ba ɓata wanda za a tara ƙasa sai a sa wani ɗan warwaro a cikinsa a baza ƙasar a yi wannan sai a yi ta curi curi ya ce kowa ya canka ai a nan ne aka bahaushe ya samu canki canki sai ka faɗi kaza a ce ba haka bane kai ma ka faɗa ce ba haka bane to mustadin mai wasan ɓata wasa ne na canki canki wannan sai ya ja nan sai ya zama bai jawo ta ba wannan ya ja nan sai a dawo ya ce zaɓi ka canka to wanda duk wanda ka canka in ka ɗauko kashinka ka jawo in akwai abin a ciki a ce ka canka saboda haka shine mustadi mai wasan fata alhu ina wasa bi ahadasin zamani da masifin zamani muragiman ina mai turmuza wali unufi haga hancinta abasal walidi irin wasan karamin yaro mustadi mai wasan fata kaga karshen tunda kaga shi wasan fata akan kasa ake kaga musamman kaga wasa ne kenan ma na yara kaga mutum zai zauna a dandaliyar kasa kaga hatta ma kayan ma bai damu ma da kayan su su ɓaci ba markal ina ni birau bi kulli nubanatin mariham biha marihal fudu wil makulidi markal ina ni ina mai sakakkiyar ragama eh birau bi a dausayin kullu lubanatin dausayin dukkanin wata bukata mariham biha ina mai takama marahal fuluwi irin takama dan dukushin doki mukubidi mai cin linzani eh markal inani ina mai sakakkiyar ragama ba abin da yake damuna daga irka'u ne shine irin wanda muka karanta shi a iziya ko sai a ce wayastarki kalila ya dan sassauta kaɗan to markal inani ina mai sakakkiyar ragama abu ma in zan yi tuntube sai a ce ku ɗauki anan kar yara su taka ko gidan magani ka gani sai ga an ce ke wannan sai ce wannan kif away all medicine ko za ga sun rubuta cewa duk wani magani a nisanta dukkan wani magani daga yara ba wai yara su ciyayi maganin ba a maganin ne za a nisanta shi daga yara saboda markal ina ne su mai saka masu sakakkiyar ragaba ne ko abu ne ya ce ku ɗauke kar yara su ɓata shi ma'ana kar ba cewa za ba yara kar ku ɓata mana kar a ɗauke kar su ɓata saboda su ragamar su a sake take kamar ba su da control shine markal ina ne ina mai sakakkiyar ragama birauti kullu libanatin a dausayin dukkanin wata bukata marihan biha ina mai farin ciki biha a wannan lokacin marhal fuluwi irin farin cikin dan dukushin doki shine alfuluwi shine dan dukushin doki doki ne ba yaro karami ba kuma bai girma sosai ba saboda haka irin wannan dokin sun ce yafi kowane doki dadin ma'amala saboda farko dai alfuluwi dan dukushin doki ne ba karami bane ba ƙarami ba ne sannan ko bai girma sosai ba to kasancewarsa ba ƙarami ba ne shi ne yake da cewa akwai ƙarfi sosai a jikinsa sannan ko bai girma sosai ba bai san ciwon kansa ba aikin da babban doki ba zai iya maka ba wannan matashin dokin sai ma saboda shi babban doki kamar ya san ciwon kansa ya girma ya san wahala ya san gajiya ya san yadda zai malejin jikinsa shi kuma waɗan dukushin doki mai tasowa shi kuma ba shi da control sosai bai san ciwon kansa ba shine marhal fuluwi irin nishadin dan dukushin doki makubudi mai cin linzami sannan kuma anan za mu sake kallon wani abu markal ina ne ina mai sakakkiyar ragama birau da kullu libaratin a dausayin dukkan wata bukata shine a lokacin ƙarshen sakewar ragama ga yaro shine cewa babu ma alƙalami a kansa babu alƙalami a kansa duk abin da ya yi ba a rubuta masa lada ko ba a rubuta masa alhaki ba shine markal ina ne wallahu ta'ala a'lam za mu dan karatun a hankali idan mun zo yadda ya kamata mai sauri sai mai sauri in mun zo yadda ya kamata sai an ba a hankali to sai mu ba a hankali wallahu a'lam